أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ثبت جناني وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم وأظلم أعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوة الإيمان بركة مدونة لوكتشي أتكين درسمنا البردة لا متاشي أفسلينا شدة mun karanta fasali na biyar shine mujizojin annabi sallallahu alaihi wasallam ko eh to har gobe alfaslu sadis din ma a cikin mujiza ne sai dai ya keɓance alkur'ani mai girma da fasali saboda girmansa a cikin mujizoji wanda shine mafi girma a cikin mujizoji bayan shi kuma sai isra da mi'raj shi ma akwai fasalin shi الفصل السادس في شرف القرآن الكريم fasali na shida cikin bayanin girma na alkur'ani da kuma yabon alkur'anin kansa da'ani wa wasfi ayati lahu zaharat buhura naril kira lailan ala alami ya sa zuhuru sai a gyara shi da'ani yace ya kai abokin zance kyale ne wannan wa wasfiyat mawawul ma'iya ne tare da sifanta wasta ayoyi wato mujizoji da harat da suka bayyana ga annabi sallallahu alaihi sallama suna masu shiryar da halittu wato zuhura irin bayyana ta nari wuta ta alkira liyafa ala alami akan babban dutse lailan dare wato su larabawa suna da karam a cikin halayensu ne karamci yanda jini yake gudana a jikin mutum haka karamci yake gudana a jikin larabawa shi yasa in ka samu balarabe to kare karshen karamci kenan shi yasa yanzu haka in kana yin gabar mutunci yana karuwa kana barin gabar mutunci yana raguwa to waɗannan da suke zaune da larabawa za ka ga su ma daban ne ƙasanmu na borno wannan za ka ga karamci shi daban ne in ka shiga nijar karamcinsu daban ne in ka shiga Chad, Cameroon, Sudan, haka karam nasu yake, musamman a Sudan ɗin. To, kana ƙara yin yamma kuma yana raguwa, saboda wanda suka zauna da larabawa suna yin kaɗan. Eh, don mutanen Afirka ba wai aibi ba, kowa da ɗabi'arsa shi abin da ya sani ya mai da naira ɗaya naira biyu. Bai san wai ya ciyar da naira ɗaya ba, naira ɗayansa, amma a ƙasan Borno mutum zai ci bashewa baƙonsa hidima. Da wani abin da muka sani mu. to su laraba sun shahara da wannan a dare suna dafa abinci za su hura wuta kan dutse dalilin wai mai tafiya in ya ga wutan zai san akwai mutane sai ya je ya ci abinci kawai wannan shine sa suke to wannan narul kira ke narul kira akan dutse eh wanda mutum in ya kai ma mutum to baya zama a ƙasan dutse sai dai in la'imi ne kuma talaka wanda baya iya ciyarwa to sai ya zauna a ƙasan dutse sai kunna wuta kaɗan kar wani ya gani ma ya zo ko akwai wannan hudaya yana cewa qaumun idza stanbaha dhifana kalbuhum qalu li ummihim buli li ummihum li ummihim buli ala an-nari fatamna'u al-bawla shuhan an tajuda bihi wala tabulu lahum illa bi miqdari wai saboda rowa idan kare ya haushin bako sai su ce uwarsu ta kashe wuta amma fitsari za ta yi don rowa ko ruwa ba za su ta ba ita ma don rowa sai ta yi fitsarin kaɗan watan na ulbaula shuhan an ta ju da bihi wala ta ju lahum illa bi mildari wannan ash amu ko al'amu bai kila fi shiri to don haka suna da marowaci ko kuma idan wato idan yaltaqi al-hayy jami'u tulaqini ila zirwatil baitir rafi'il musammadi zaka ji suna cewa qaribu annadi qaribul qaribul bait ila annadi me kusa da gida da mazauni to wannan duka wato wannan wuta ana shiryuwa dai da ita to haka ayoyi mujizojin annabi sallallahu alaihi wasallama wa bisayfi yahdi albadru man kana ajraba ko wasu da takobi wasu kuma da ayoyin suka shirya wasu kuma kawai da muhammadiyarsa suka shirya faddurru yazdadu husnan wa hum muntazimu shi lu'lu'u yana ƙara kyawu yayin da aka tsara shi yana nufin alqur'ani kenan shi maganan Allah ne kaga kamar lu'lu darajarsa ko bayan haka kuma an tsara alkur'ani kaga izu sittin ne izu izu juz'i juz'i sura sura sumuni sumuni rubu'i rubu'i da kuma issosi da komai an wa alkur'ani tsarin da ba taɓa yin irin shi ba shine annazmu da ya samu akwai mujiza matuka tare da shi to da haka yace fadduru yazdadu husnan lu'lu'u yana ƙara kyawu yayin da ya zama an tsara shi amma walaysa yanqusu qadran ghayra muntazimi baya rige daraja idan ma ya zama ba tsararren ba bi ma'ana sauran littattafai wanda canjawa bai shige su ba a matsayin su na maganan Allah babu tawaya a ciki baba ta tsawulu amalil madihi ila ma fihi min karamil akhlaqi wa shiyami ta tsawulu wato ɗaguwar wato amali guruka na almadihi yabo ila ma fihi zuwa ga abin da ke cikin wato alqur'ani min karamil akhlaqi girman halaye wa shiyami da dabi'u fama ba zai amfani ba duk yabo abin da zai yi duk masu yabo abin da za su yabo to ba su isa su gama wato abin da Allah ya kusa a cikin Qur'ani ba ko kamar yadda kamar a hamziya ya faɗa ko eh wannan kam abana ayatuhu min ulumin an hurufin abana abana anha alhija'u fayaka alhabbi wan nawa a'jaba az-zurra'a minhu sanabilun wa zaka'u da haka kaga ma'anonin alqur'ani ba sa karewa da haka duk yabon da zaka yi ba zaka kare ayoyin alqur'ani ba za mu karanta a gaba eh fama din wato na korewa ne duk tsawaita ko tsinkayar gurukan masu yabo zuwa ga abin da ke cikin ƙur'ani to ba zai wani amfani ba ayatu haƙƙin ayoyin alƙur'ani muhdathatun an sauko da su ayatu haƙƙin minar rahmani muhdathatun an sauko da su daga Allah ne qadimatun dawwamammu ne sifatul mausufi sifan wanda aka sifanta bil kidami da dawwama ne muhdathatun wannan din ma'anan shi nazilatu lam taktarin bi zamanin ayon alqur'ani basu hadu da wani zamani da ya shude ba amma daga cikin mu'jizar su wa tukhbiruna suna masu bamu labari anil ma'adi makoman mu lahira wa an adin suna bamu labarin al'ummatai da suka gabata kamar adawa da iramu daga cikin mu'jiza alqur'ani bada wato labarin almughayyabat daman ladaina kuma sun dawwama a wajenmu fa faqa sai suka fi kullu mu'jizatin minan nabiyyin dukkan mu'jizar annabawa id ja'at das sun zo su na annabawa walam dumi amma basu dawwama ba kowace mu'jiza ai mun ji labarin ta ne amma alqur'ani gashi har yanzu baya gushi bai gushi a hannunmu ba yazidu ala karil jadidain jiddatan muhakkamatun abin kyautatawa ne fama tubqina min shubahin lidhi shiqaqi ba sa wanzar da wani rikici ga ma'abocin sabani komai nasu a bayyane yake wama tabghina min hakami ko ba sa neman wani goniya kyautata su da an gama musu tsari ma huribat ba taba yaɓan su qattu mafaufau illa sai adal aadi mafi kiyayyen makiya ada ya dawo min harbin ne saboda waka ne ce min harabin amma alharab salbu ne kwace abu shine harab fulan harib ko to wannan shine amma dan waka sai ce min harabin amma asalin shi min harbin ne don bait wakan zai karye ai in ka ce ma huriba qatl illa adamin harbi sai ce adamin harabin wato mulki salami yana mai jefa sallamawa ilaiha zuwa gare su duk wanda ya ja da alkur'ani sai da ya sallama kamar su walidu raddat balagatuha da'wa mu'aridiha balagar alkur'ani raddat ta juyar da da'awa rayawa ta mu'aridiha mai kwaikwayon alkur'ani duk mutumin da ya kwaikwayon alkur'ani to balagar sai ta balagar alkur'ani sai ta juyar da kwaikwayon nashi kamar su musailimatul kazzab raddal ghayuri irin juyarwa ta mai yawan kishi da hannu na aljani mai laifi anil harami matarsa ko anil hurami gabarin alfarmarsa mutum ne mai yawan kishi sai samu wani da matarsa sare wuyansa zai ko to haka alqur'ani ya sare wuyan duk masu jayayya da shi laha ma'ani waɗannan ayoyin alƙur'ani suna da ma'anoni masu yawa kamar bahri kamar kumfan kogi fi madadin a wajen ƙaruwa wa fauka kuma suna saman jauharhi lu'lu'u na alƙur'ani fil husni a kyawu kyawun ayoyin alƙur'ani ya fi lu'lu'u wal qiyami da darajarsu kuma ya fi lu'lu'u ɗin fama tu'addu wala tuhsa ajaibuha ajaibuha abe bakin mamakin su ba sa kidayuwa ba sa kiyayuwa suna da yawa wala tusamu bisa'abi kuma ba a ba sa ba a sifanta su da kosawa alal iktari a bisa yawaitawa duk wani littafi zaka kosa da shi littattafai da yawa da aka fara karatu da su yanzu babu ai saboda ka gaji da su yanzu haka alburdan nan ba ku kuka kawo muni ba na karanta shi ban wuce shekara sha biyar ba misali to ina za ka same shi zuwa jina ko ban wuce shekara sha biyar ni na karanta shi ba to da haka kaga na karanta shi har na gaji yanzu ba ban san nuskar na inda take ba amma alqur'ani yanzu ka sauka sai ka ji kuma an koma ba a kosa shi kwata kwata wala tusamu bisami alal iksari ba a sifanta su da kosawa akan yawaitawa duk yanda ka maimaita su to suna ƙara sabuntaka ne kamar yadda annabi ya faɗa ba zai ba mu da lokaci na kawo hadisai eh qarrat laha aynu qariha wannan wato jumla khabariya ne amma ma'ananta insha ne yana mai addu'a Allah ya faranta rayin masu karanta alqur'ani fa qultu lahu sai nace masa laqad zafirta bihablillahi ka rabauta da shari'a Allah shine igiya din fa atasimi dan haka kai riko duk wanda Allah ya bashi alqur'ani ko ku a matsayin al'umman annabi mu ne al'umman ƙur'ani autiru ya ahlul ƙur'an alƙur'ani namu ne duk duniya babu wani abu sunansa maganan Allah ne to wanne abu kake da shi da aka karanta da shi alƙur'ani yana da kunya a ce musulmi ba ya iya karanta alƙur'ani wannan abun kunya ne duk duniyan nan ka san idonta ka san da zaka neme ta ka je ka yi digiri na ɗaya har ka je ka ƙare amma ƙur'ani daga bakara har nasi baka taɓa sauke shi ko so ɗaya ba ai ka ji kunya kana musulmi ko kuma a ce baka taɓa ma karanta shi ba sai dai wasu ayoyi an kai ka makarantar allo kana shiga boko da ka ji ana bada albashi ka watsar da shi dan shi ba a bada albashinsa to ayan ƙur'ani annabi sallallahu alaihi wasallama karanta ta ya kamanta shi da kamar raƙumi guda ɗaya ko to don haka idan mutum ya san falalan da yake cikin alkur'ani ba zai rabu da shi ba da haka musulma ya dace mu ba da muhimmanci ga karanta alkur'ani mai tsarki yana da fadiha ne a ce ka sa yaranka makarantu na boko kana ta kashe musu kuɗi amma ba za ka iya tsaya musu su karanta alkur'ani wanda kuma alkur'ani na Allah ya masa baiwa wala qad yassarna alqur'ana lidhikri fa hal min mudakkir cikin kankanin lokaci zaka koye shi Allah ya sawwaka shi wa taj'alan hibda kitabikal karim karamati ila liqa'ikal azim wannan zamani dukkan sama Qur'ani din yana da sauki saboda addu'an da Shehu Ibrahim yayi har ma waɗanda ba sa son Shehu Ibrahim suna karanta shi yanzu cikin sauki ko da farkon kungiyoyin su din ai da Qur'ani suna rike su ne kika karatu ba sa iya yi to duk karaman Shehu Ibrahim ne in tatluha khifatan min harri la nari laza idan ka karanta alqur'ani dan tsoron wutan laza atfata harra laza zaka kashe wutan laza min wirdi hashabimi daga wato magangaranta mai sanyi daga kace a'udhu billahi minash shaitani rajim kawai zunubai za su rika kone amala bismillahir rahmanir rahim haka Allah yana ta kankare zunubanka kowanne harafi hasana ko annabi yace wala aqulu alif lam min harf kowanne harafi in ka karanta shi kana da wato lada goma to saboda haka mutane mu ƙara himma akan karanta alqur'ani ka annaha alhawd su ayon alqur'ani kace tafkin alkausara ne alwujuhu min alusati fuskar masu sabonni tabyaddu zasu haske wato bihi da shi wa qad ja'uhu alhali sun zo ma wannan tafki kalhumami kamar gawayi a lokacin da aka ceci mutane da a sa su aljanna za a fito da su sun ƙone kamar gawayi ana kai su tafkin alkausara a nan za su yi wanka sai su fita ƙal to ka ɗauko tarin zunubai kana fara karanta alƙur'ani haka za ka yi haske ka fita ƙal kamar ba ka taɓa yin wannan ba saboda haka wannan yana daga cikin falala na karatun alƙur'ani kan karewa mutum zunubansa wa kasirati wa kal mizani ma'adilatan kuma suna kamar wato siradi da mizani a wajen daidai wannan taujihi ne na sam'iyat ya kawo anan eh daidai alqur'ani yanda yake kamar siradi ran kiyama ko ko mizani ran kiyama ko fala yazlimu rabbuka ahada fal qistu min ghairiha adalci daga wani ayoyin alqur'ani wato lam yaqumi ba zai tsaya ba fin nasi a cikin mutane duk wani tsari da zaka kawo in dai kai zaka tsara ko mutum zai tsara sai an samu zalunci a ciki only Allah da ya halicci dan adam shine kawai zai iya masa tsari da zai tafi daidai ba tare da kuskure ba in kuma ana gani an yi adalcin ma sai ranar da zalunci zai bayyana sai an samu hukuncin tuzo ba a yi rubutu a kai ba kwanakin can da gwamna an yi zaɓensa ya mutu kafin ya shiga ofis ɗin gwamnati a constitution babu wannan hukunci aka yi ta rigima da alkurani ne ba za a samu wannan ba eh to Allah tabaraka wa ta'ala shi ya shirya addininsa daidai wato mutane don haka komai abin da yake tafiya da ɗabi'ar ɗan adam Allah ya gama da shi wani abun ma za ka karanta shi in kai wasa har ka ƙare rayuwanka ma bai faru ba amma akwai dokar eh ana karanta shi eh la ta'jaban li hasudin raha yunkiruha duk da wannan abun yace kakkai mamaki ga mai yawan hasada da ya kasance yana inkarin su yana koyi waɗannan ayoyin Qur'ani tajahulan dan jahilcin gangan wa huwa ainu alhali shine haƙiƙa na alhaliki masani kuma alfahimi mai yawan fahimta kamar wato waɗanda ƙur'anin ya zo ya samu suka ƙaryata shi sun san cewa ba maganan mutum ba ne. Eh, kawai hasada ne sa ba su bi annabi ba. Eh, qad tunkiru al-ainu daw ash-shamsi min ramadi. Haƙiƙa rana a idon yakan iya kore hasken rana idan akwai ciwon ido. Kenan idon su ne yake ciwo ko? Inna ma tachalil wujuhu idama Juliet Amir Ati al-Afda'u. sai an cirewa madubi tsatsa ai idan ka dubi kanka zaka gani tare haka zuce idan tana da tsatsa ai ba za ta ga abun ba ko eh wa yunkiru al-famu ta'ama al-ma'i min saqami haka nan baki shi ma yana kore dandanon ruwa saboda rashin lafiya bakin su ne da idanuwan su ne ba su da lafiya shi yasa ba su ga gaskiyan alqur'ani suka kore ta ba eh al-faslu sadi' fi isra'ihi wa mi'rajihi sallallahu alaihi wasallam wannan wata mu'jiza ce ita ma ya ƙara kebance ta da wani babi shine magana akan isra'in annabi da mi'raj shi isra tafiyan dare ne mi'raj din kuma wato tsani ne mi'raj a larabci wato hawan da ya ta wannan tsani sai ake kiran tafiyan mi'raj amma sunan tafiyan uruj ne hawa din ai uruj ne ko eh ma'arij jam'i shi يا خير من يمم العافون ساحته سعيا وفوق متون العين كالرسم yace ya mafi alherin wanda al'afuna masu bara yammama suka nufi sahatahu farfajiyarsa shine annabi sa'ayan suna masu sarsarfa wa fauka da saman mutuni bayayyaki na al'ainuki raquma ar-rusumi masu ƙarfi wasu sun zo da kafa wasu kuma sun zo da raquma ومن هو الآية الكبرى لمعتبرين يا wanda ya zamo aya mafi girma ga dukkan mai lura amma ومن هو النعمة العظمى يا wanda ya zama ni'ima mafi girma limughutanimi ga mai neman ganima annabi sallallahu alaihi wasallam eh kamar jiya mun yi magana akan yin tawassuli da annabi babu wani abin da zaka nema a wajen Allah da kofar tafi annabi ka kama salatin annabi ka buga ka gani kaga yadda bukatu za su biya maka yawwa salati wannan bangaren shi kadai balle a ce kana rike da misali hadisai ka haddace su ka gani yadda zaka zama saraita min haramin lailan ila haramin ga wato nida'in yace kayi tafiyar dare tun daga haramin makka zuwa haramin kudus kama saral badru fi dajin min adh kamar yadda farin wata sara yake tafiya fi dajin wato mai duhu mina zulami na duhai bi ma'ana kamar yadda farin wata yake kece duhun dare haka annabi kece duhun dare ya tafi wato daga makka zuwa qudus wa bitta tarqa ila an nilta manzilatan min qabi qausain lam tudrak wa lam tushami turami haka nan bitta ka kwana tarqa kana hawa mi'raj kenan ila an nilta manzilatan hakka samu wato matsayi ko masauki wanda min qabi kausai ne wannan matsayin da ka samu shine kimanin baka guda biyu kusantar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu da Allah ba wai sai a mi'raji ne kadai ba dama babu wanda yafi kusa da Allah sama da annabi shine wanda yafi kowa kusanci da Allah yana zaune din ana ganin Allah kamar yadda mai shi ne ce dunun wasifa'in la dunu wa makanacin kusanci ne na zabi ba kusanci ne na guri ba dan haka annabi yafi kowa kusanci da Allah ba wai sai da ya mi'raji kadai ya samu kusantar Allah ba a'a wannan ganawa yayi da Allah kamar yanda a nan ƙasa yake ganawa da Allah duk al-musalli yunaji rabbahu wannan mi'raji ba yana nuna cewa wai Allah yana sama ba annabi yunus wa nada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin shi din kuma menene ai a ƙasan ƙasan kogi can yayi wannan magana ko wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid da haka ubangiji kusancinsa wato biyayya gare sa da samun matsayi a wurinsa shine kusanci amma ba wai guri bane eh dan sama din ita ma kamar nan din ne take ba wani abu bane ai halittu aka ajiye anan kamar yanda nan ma an an ajiye halittu ya je ya gana da Allah kuma inda ya gana da Allah ma babu inda kuma babu inda din ai wuri ne da babu magana babu ji babu komai babu komai anan ya gana da ubangiji tabaraka wa ta'ala dan haka babu maganan Allah yana kan al'arshi a cikin wato wannan menene wannan al-iqtisad Maulana Sheikh radiyallahu ta'ala anhu yayi bayanin cewa akwai mutanen da zaka gani sun maida abun bautan su din ma wani abu ne abun muni a wajen dan adam kaji idan sun ce misali Allah yana da gabbai Allah ido nawa ya ambata kan sa Qur'ani tajri bi ayunina kenan ba ido biyu ba mutum mai ido sama da biyu a wajen dan adam menene kuma ba inda Allah ya ambaci wato wani gaba banda fuska da hannu kenan ubangijin kawai fuska da hannu yake da shi mala ko a mutum ne irin wannan mutum ba miskini ba balle ubangiji tabaraka wa ta'ala idan da Allah yana da jiki to wallahi tallahi dukkan abubuwa sai ya fassala mana su a cikin alkur'ani Allah ya magana ne daidai da harshen larabawa saboda haka maganan ta zo da wannan solo amma ubangiji yanda yake fil azal ɗinsa bai canja ba da ya halitta halitta ba ta canja Allah yawwa canjawa ɗin ɗabi'a ne na halitta yawwa kuma gaba ɗin ko hawa ko wani abu shi ma ɗabi'a ce ta halitta shi kuma laisa ka misli shay qul huwallahu ahad wa lam yakul lahu kufuwan ahad da aka tambayi annabi menene Allah da in Allah yana da jiki to da structure shi din zai bada bayani akai sai ce qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad babu wani abu da yake kamar Allah tabaraka wa ta'ala da aka waɗannan abubuwa duk da aka ambata ba haƙiƙan su suke kai ba eh mi'rajin da yayi ganawa da ubangiji kamar yadda annabi Musa ya gana da shi a kogo annabi Yunus ya gana da shi a cikin teku haka nan halittar ƙasar bakwai take ganawa da Allah wannan shine ba wani abu ba shi kuma min qadi kausaini nan wato sufaye suna cewa ƙarshen matsayi ne na kusantar Ubangiji ne, manzila ne ai, ila an nilta manzilatan ne ce, manzila ɗin wannan ya ce min ƙabe ƙausai ne. Faka na ƙaba ƙausai ne, to an ce akwai adina in ka duba littattafan wato sufaye za ka samu adina ɗin ma makami ne da ya wuce wannan min ƙabe ƙausai ne. Da haka duk wanda yake kusantar Ubangiji nan ne take wasa to annabi ya wuce wannan gurin ma. Faka na ƙaba ƙausai ne au adina. lam tudrak ba a riske ka ba wa lam turami ko neman ka ma ba a yi ba wa qaddamatka jami'ul anbiya'i biha wato dukkanin annabawa sun gabatar da kai a cikin waɗannan sammai da ma manzanni takdima gabatarwa ta makhdumin abun wa hidima ala khadami bayinsa yanda bayi suke wa iyayen gidansu hidima to haka annabawa da manzanni suka wa annabi sallallahu alaihi wasallam hidima a wannan Isra'i da Mi'raj eh kuma wannan zai baka tabbacin cewa wato haduwa da matattu ba farau bane in dai har annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin isra'i da miraji ya haɗu da dukkanin annabawa gashi sama ta ɗaya sama ta biyu har sama ta bakwai to da haka abin da ya zama mu'jiza yana zama karama haka ahlus sunna suka tabbatar ahlus sunna wal jama'a ash'ariya da maturidiyya duk lokacin da aka ce ahlus sunna wal jama'a karka kai sunanka karka kai tunaninka nesa ash'ariya da maturidiyya duk wanda baya kan aqidan sun ya ce ahlus sunna wal jama'a kansa ƙarya yake kowa ne ko ya ce kansa salafiyya ƙarya yake satan sunaye an gane ba shi da alaka da ahlus sunna duk wanda zai zagi musulmi baya daga cikin ahlus sunna fasikanci ne sibabul muslimi fuso wanda zai yaki musulmi kafirci ne qitalu kufur wanda zai kafirta musulmi faqad ba'a biha ahduhuma wanda zai bid'antar da musulmi ahlus sunna cikakke wannan baya daga cikin wato sima na ahlus sunna khawarijawa ne khawarijawa ne ko sun fada ƙarya ne kar su yaudare ku babu ahlus sunna tare da su babu salafiya babu wato salaf tare da su cewa Allah yana son mu Allah yana da wannan ka'idar mujassimai ne babu ahlus sunna a wajen wannan magana saboda haka mutane ku gane cewa yan jabu da masu da'awa suna zuwa suna raba kan musulmi su zo uba da uwa su ajiye gaba uba da ɗansa su ajiye gaba tsakanin ɗan uwa da ɗan uwa su ajiye gaba wanda sunan su ahlus sunna ne tsakanin al'umman musulmai su dasa gaba da ƙiyayya wanda an haramta wannan da suna ahlus sunna wal jama'a to wannan ƙarya ne ku gane wannan maganan ko aina za mu faɗa wannan wa anta takhtariqu sab'a tibaqa bihim annabi kai ne kake kece wato as-sab'a tibaqa ai at-tibaqa sab'a idafatu shay ila nafsihi ne kana me kece bakwai sammai bakwai masu hawan juna fi maukibin a cikin tawaga kunta ka kasance sahibal alami ma'abocin wato alama fihi a cikin wannan tawaga hatta idza lam tada sha'wan li mustabiqin baka bar wato wata tikewa ga mai neman tsere min ad-dunuwi na kusanci wala marqan baka bar wani wato hawa li mustanimi ga mai neman daukaka ba khafatta kullu maqamin annabi ka kaskantar da dukkan wani maqami bil idafati da aka rabar da kai zuwa ga Allah Allah tabaaraka wa ta'ala ya kirawo ka ko kuma da ya rabar da kai yace manzansa idnu dita yayin da Allah ya kirawo ka zuwa gare shi an kirawo ka cikin daukaka kamar mislal mufradil alami sunan yanka anahu al mufradul alam marfu to haka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya dauka kashi kamar irin wannan suna cikin kira ne na daukaka kai ma tafuza bi waslin danka rabota da saduwa kowace ko abi ay bi wasl ayi mustatiri saduwa wa kowanne irin boyayye anil uyuni gabarin idanuwa wa sirrin karabauta da sirri kuma ayi muktatami kowanne irin sirri boyayye fa husta kullu fakharin ka tara dukkan wani alfahari annabi ghaira mushtarakin ba a tarayya da kai kai kadai ne wajusta ka tsallake kulla makami duk wani makami ghaira muzdahami ba a cinkoso da kai wajalla migdaru ma wullita min rutabi yace migdaru girman ma wullita abinda aka jibintan maka na darajoji jalla ya girmama wa azza idraku ma ulita min ni'ami idraku riskan ma ulita wato abinda aka jibintan maka shi ma min ni'ami na ni'imomi azza yayi wahala babu wanda ya isa riski abin da Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam bushra lana ma'ashar al-islam inna lana min al-inayati ruknan ghayra munhadimi yace ma'ashar al-islami jama'ar musulmai bushra lana farin ciki ya tabbata gare mu inna lana ruknan ghayra munhadimi muna da wani gimshiki wanda baya rushewa wato min al-inayati shine kulawar ubangiji da yawa al'umman annabi ko ko keɓancewa da Allah yawa al'ummar annabi daban-daban to wannan wato rukuni ne gimshiki ne da baya rushewa kamar wato tafsili akan wannan baiti lamma da Allahu da'ina li millatihi bi akramin rusuli kunna akramal umami yayin da Allah ya kira me kiran mu shine annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga bautar Allah bi akramin rusuli mafi girman manzanni mu ma muka zamanto a karamal umami mafificiyar al'ummatai duka. Kuntum haira ummatin albarkar annabi ne wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata albarkan annabi ne aka kira mu da wannan sunaye don haka lokaci ya gabato mun yi fasali biyu za mu bari kuma insha Allah gobe sai mu karanta sauran assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh